الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na wata Ramadan shekara 1447 hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2026 miladiya. Akwai mai musulunta, bismillah. Za ki musulunta? To, ma'anan musulunci shine ki shaida ki imani babu abin bauta da gaskiya sai Allah. kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kin yadda da wannan da kirista ne ke to a kirista suna cewa annabi Isa dan Allah ne amma annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kin yadda da wannan to zan ga miki wasu kalmomi kin maimaita kin zama musulma kice ashhadu Allah ilaha illallahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله to daga yanzu kin zama musulma muna miki murna na shigowa musulunci menene sunanki godiya to wani suna yake so na musulunci na na khadija so daga yanzu sunanki khadija takwaran matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da ke akan imani kuma muna miki murnar shiga addinin musulunci sai ki je wayanda suka kawo ki su koya miki wanka da kuma da zaki ci gaba da addinin ki zaki zaki sallan magariba da isha ki ci gaba da yin salloli kuma gobe zaki fara azumi kuma ba sai kin rama na baya ba Allah ya tabbatar da alkhairi mun gode a yau insha Allah za mu yi majalisi na 24 ko muna karshen suratu Yunus jiya mun tsaya karshen aya ta 97 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 98 inda ubangiji ta yake cewa falaula kana qaryatun amanat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
بنجي تعالى فلولا كانت قرية آمنت إنما دعتي متانع القرية داسي إيماني قبات ينسو كون غريدو أن أيكم مسود منزوه gaba ɗayansu su yi imani ƙonsu da ƙwarƙwatansu fanafaha imanuha kuma imaninsu ya amfane su da ba za a musu azaba ba da ba garin da za a halakar ko kuma babu al'umman da za a halakar idan ko ya imani ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum to Allah zai amfana da azabtar da ku da zai ne idan kuka yi imani kuka gode wa Allah ina ma da a ce duk al'ummatan da aka aiko wa manzoni sun yi imani kuma imanin zai musu amfani kwarai da gaske Allah ta ce illa qauma yunusa sai dai mutanen annabi yunus lamma amanu su yayin da suka yi imani dukkanin su kashafna anhum azab khizi mun yaye musu azaba ta kaskanci fil hayati duniya a nan rayuwarsu ta duniya wa mata'anahum ilahin muka jiyar da su daɗi zuwa ga wani lokaci suka ce illa mai ma'anan lakin wato an samu wasu al'umma guda ɗaya daga cikin al'ummatan da aka aiko wa annabawa wanda su duk gabaɗinsu suka yi imani su ne mutanen annabi yunus mutanen nainawa a can mausil a ƙasan iraki lokacin da annabi yunus ya yi musu wa'azi ya yi musu gargaɗi ya kira su zuwa ga tauhidi sun yi taurin kai suka ce su ba za su yi imani ba saboda haka sai ya ce musu to azaba ko za ta sauka muku akwai azaba mai zuwa shikenan sai ya tafi ya basu a ƙarshe zai ba su kwana uku yace zuwa kwana uku idan ba ku musulunta ba ba ku yi imani ba azaba za ta sauka muku shikenan sai ya rabu da su to bayan kafin kwana uku ne sai ya fita ya bar gari sai ya fushi ransa ya ɓaci ya yi da'awa ba imani ba ya fita ya bar gari wato wannan ɓacin ran da ya yi fushi ne na imani wato fushi ne don Allah ya yi to amma haka ɗin sai ya zama annabi in yayi wannan to laifi ne shike nan sai ya fita ya tafi ya tafi ainihin wani gari zai tsallaka ya hau kogi ya tsallaka ya je hau jirgin ruwa to da ya je hau jirgin ruwa sai aka yi wa jirgin ruwan oba an yi overload to ka san jirgin ruwa in kaya masa yawa ko mutane zai dinga tangadi to jirgin ruwa sai ya dinga tangadi a cikin ruwa yana ta tangadi suna kokarin da su faɗi to sai aka ce ko shakka babu an yi lodi ne yawa yanzu dole ne akwai wanda za a sauke a jirgin ruwan nan wato akwai wanda za a jefa a cikin kogi tun da ana tsakiyar teku ne ba kaya ba ne ballantana a jefar da kaya a bar mutane wato nauyi ne na jama'a sai ya za a yi wa za a jefar wa za a ɗauka a jefa shi a kogi sai aka ce a yi ƙuri'a shikenan sai suka yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a sai ta faɗo kan annabi yunus shine za a jefa a cikin kogi wani ma akwai wani bawa ne da ya guje wa mai gidansa sai sa jirgin ruwan da yake tangadi akwai wani wanda ya gudu wa mai gidansa to annabi yunus an bashi assignment ya ji haushi ya gudu ya bar nainawa shikenan ƙuri'a sai ta faɗi a kansa shikenan sai suka ɗauke shi sai suka jefa shi a kogi kuma an jefa ka wannan wajen ka halaka ne kawai ka tafi kenan to ana jefa shi a kogi a sai wani babban kifi ya bude bakinsa kawai sai fada cikin kifin sai kifin ya haɗe shi gaba ɗaya sai Allah ya wa kifin wahayi ya ce kar ka tauna namansa kar ka karya kashinsa kawai ya zauna a cikinka kawai kar ka motsa shikenan annabi yunus ya ci gaba da zama a cikin wato ainihin cikin kifi to amma da yake bawan Allah dama shi baya rabuwa da zikirin Allah da ambaton ubangiji subhanahu wataala shikenan sai ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu an bauta da gaskiya sai kai ya Allah ni azzalimi ne na zalunci kaina ni ne laifi na ne ya dinga maimaita wannan to da sobin wannan sai Allah ya tsiratar da shi sai ya sa kifin ya je ya haɗe shi a bakin kogi da sobin tasbihinsa ya amayar da shi a bakin a bakin kogi ubangiji ta lace wa zannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alayhi wa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ta'ala ce ka ambaci kissan ma'abocin kifi lokacin da ya tafi yana mai fushi mutanensa su ki su yi imani sai ya je ya tabbatar da Allah ya kama shi da ya je fada a cikin kifin cikin kifi sai ya kama tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya dinga tasbihi ya dinga tasbihi a ƙarshe sai Allah ta'ala ce sai muka tseratar da shi daga bakin cikin da yake ciki kuma haka nan muke tseratar da mu'minai in sun shiga halin kakani kai suka koma zuwa ga Allah to da haka wannan addu'a ce ta bakin ciki da bacin rai da shiga damuwa da halin kakani kai ka dinga cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zami to Allah zai tsiratar da kai don ya ce wa kazalika nunjil mu'mini haka na muke tsiratar da wato ainihin wato mu'minai to da ya hau jirgin ruwan nan sai zo ya haɗe shi da ya haɗe shi ya zo ya amayar da shi a bakin goki yace fa nabaznahu bil ara'i wa huwa sakin an jefar da shi a bakin kogi a sarari amma sai ya zama bai da lafiya ka sai yanzu ko a daki ne aka rufe ka don sun ce kwana arba'in yayi a cikin kifin kwana arba'in yanzu ko a ɗaki ne aka rufe ka kwana arba'in ai dole za ka galabaita suka ce sai dawo kamar jinjiri kama Allah ta'ala ya ba shi lafiya ya sake dawa kamar yadda yake ada to lokacin da shi ya gudu yake fama da wannan wahala na cikin kifi har kifi ya amayar da shi to a lokacin kuma su wa'annan mutane nainawa sai wasu suka ce musu to ku kula da mutumin nan idan ya tafi ya bar garin to azaban da yake faɗa za ta sauka a kanku amma yana cikin ku ba za ta sauka ba kuma haka ne duk annabawan Allah in za a halakar da mutane su sai an ce ku fita ku bar gari haka annabi Musa yi haka annabi Lutu yi duk ba a halakar da su a cikin gari kawai da suka ga shi kuma ya tafi shikenan sai suka gane cewa azaba za ta sauka musu shikenan sai suka taru gaba ɗayan su suka haɗu suka zo suka kira jama'an su ka ce to yanzu abin da za mu yi mu zo mu musulunta kawai mu yi imani kawai mu zo mu yi wa Allah kuka mu yi imani don ya ɗauke mana wannan bala'in to da suka yi sa'a lokacin ba aiko masifan ba suna gani yana fita ya suka fito bayan gari da su da manyansu da yaransu da matansu da mazansu kai hadda dabbobinsu duwaka suka fito kawai sai suka kama kuka manya da yara suna kuka ga bala'i yana zuwa Allah ka yayi mana wannan bala'i mun yi imani Allah mun tuba mun tuba mun yi imani kai dabbobin ma sai aka riba ƴaƴa da uwayen kaga in ka riba tinkiya da ɗanta za ta yi kuka akuya da ɗanta za ta yi kuka saniya da ɗanta to da ka ƴaƴan dabbobin na kuka uwayen dabbobin ma suna kuka to da suka yi ta wannan kukan sai Allah ya ji tausayin su shikenan sai ya dauke musu wannan azabar shine Allah ta'ala ne ke cewa illa qauma yunusa lamma amanu yayin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya mun dauke musu azaba na walakanci a rayuwarsu ta duniya wa matta'anahum ila hin muka je da su dadi zuwa har ajalin su kowa lokacin mutuwan sai ya mutu to duk duniya ba wa'inda aka dauke wa azaba sai wa'innan mutane su ma kuma sun yi sauri ne kafin azaban ta zo suka yi imani gaba ɗayansu to shine Allah yake cewa da ma a ce duk sauran mutanen alƙariyun alƙariyun za su yi imani yadda shi kenan imani su zai amfane su da ba halakar da adawa ba da sun yi imani gaba ɗaya da ba halakar da samudawa ba da ba halakar da mutanen annabi nuhu ba da ba halakar da fir'auna da jama'a sa ba to amma ba su yi imani ba ne shine wannan abin da ya samu wa'intan abin da abin da ya samu na baya ya same su amma mutanen nainawa su da suka yi imani suka marere cewa Allah ta'ala Allah ta'ala ji tausayin su kuma ya dauke musu bala'i to anan sai Allah ta'ala ya ce lamma amanu kashabna anhum azab al-khizi fil hayatid dunya mun dauke musu azaba na kaskanci sai aka ce fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya to lahira ba wasu malayan suka ce iya na duniya aka dauke musu wasu suka ce a hadda lahira ai Allah ta'ala ce lamma amanu a sun yi imani da ba su yi imani ba ne kila sai a ce iya duniya ne amma tun da sun yi imani to hadda na lahiran ma kuma a cikin suratul safat ubangiji ta dace wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ilahi kaga sun yi imani kenan wato mun mun aiko su mun aika annabi yunus zuwa ga mutum dubu ɗari mutanen nainawa ko ma su fi dubu ɗari sai suka yi imani sai muka ciyar da su daɗi zuwa wani lokaci so da haka kenan tunda sun yi imani Allah ya ɗauke musu azaban gaba ɗayanta to a sai Allah ta'ala ba azzalumi bane duk wanda kaga an halakar shi ya zalunci kansa shi ya nemi halakar da shi shine ya taurin kai amma duk wanda ya sallama mai kauya ubangiji ta'ala bai zai azabtar da shi ba ko a duniya ko a lahira sai Allah ta'ala ya ce ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين wato don kai mutumin kirki ne dama kana tare da Allah subhanahu wa ta'ala to don masifa ta same ka ba za ka bar Allah ba sai Allah ya maka ilhama na abubuwan da zaka dinga yi sai Allah ya kawo maka sauki amma in dama baka tare da Allah in masifa ta same ka sai ka kidime ka rude sai ga mutum ya rasa inda zai shiga ya shiga nan ya rude nan wani har jinin sa ya hau wani zuciyarsa ta buga wani ya lalace ta tan addinin ma ya daina shi gaba daya saboda dama ba tare da Allah amma ka tare da Allah Allah shi ya tsaiko maka wannan masifan to ka koma zuwa gare shi shi zai yaye maka wani ma bai sani ba sai Allah ta'ala ya yaye maka to shine manzo sun ake cewa ifazillaha tajidhu tujahaka ka kiyaye dokokin Allah ta'ala zaka same shi a gabanka ma'ana zai jagoranci al'amuranka duk al'amuranka sai Allah ya dinga saita maka su idan dai ka kiyaye dokokin Allah ta'arraf ila Allah fi raka'i ya'rifka fi shidda ka san Allah a lokacin da kake cikin saukin al'amura lokacin da baka da matsala to in ka shiga matsala sai Allah ya kawo maka dauki wannan shine abin da ya faru da Annabi Yunus so da ka karkace wai sai ka shiga bala'i zaka koma zuwa ga Allah to sai Allah ya kidi maka sai ka kidi me ka kasa koma zuwa ga Allah ga maganin kana tare da shi shine ka koma zuwa ga Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin amma ba za ka iya ba sai ka rude kawai ka kama wasu kame kame da dabarunka kuma dabarunka babu inda za su kai ka sai dai idan Allah ta'ala ya kawo maka dauki bangiji ta lace walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama la'amana man fil ardi kulluhum da dukkan wanda suke bayan ƙasa sun yi imani jami'an gaba daya inda Allah ya ga dama da kowa sai ya zama mumini afa anta tukrihu nasa kai ne zaka tilasta mutane hatta yakunu mu'minin har su zama mu'minai wato wannan manzara ta sama ne yake daga hankalinsa shi ya fi son kowa ya imani kowa shi burinsa kenan su abu jahal su abu lahab da sauran duk manya-manyan kafirin nan su alwalidu bin magira duk su zama mumini da wanda suka cutar da shi da wanda ba su cutar da shi ba kowa ya zama mumini to idan mutanen ba su yi imani ba wannan abun sai daga masa hankali sai shiga damuwa to shine Allah ta'ala yake ce masa ai Allah ne bai ga dama da ya ga dama kowa zai imani mala'iku ba ga sunan ba dukkanin su mumine ne haka Allah ya ga dama so da haka kar ka daga hankalinka ba za ka iya tilasta mutane su yi imani ba kai ne za ka tilasta musu kar ka daga hankalinka shiriya tana hannun Allah subhanahu wataala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah wanda ka ga dama wanda kake so ba Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama wato shiriyar tana hannun Allah kuma izuwa ga Allah subhanahu wataala ake neman ta wanda haka Allah shine mai shiryar da mutane laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha Allah bai dora maka kowa sai ya zama shiryayye ba kai ta yin wa'azi in kai wa'azin ka sauke nauyinka fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min kai wa'azi wa'azi yana amfanan mu'minai saboda haka idan kana wa'azi fadhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir ba a ce maka dole dole sai kowa imani ba kai wa'azi kai mai wa'azi ne la'alla ka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini kar ka je ka halakar da kanka don ba su yi imani ba ba za su yi imani gaba ɗaya ba wanda yayi yayi wanda bai yi ba bai yi ba wannan kuntarwa manzon Allah sallallahu alaihi hankali ake anan cewa in ya isar da sakon Allah ya gani ya gani yansa kuma ya ga aikin sa zai bashi sakamako wa ma Allah rasuli illa al-balagul mubin isarwan shine nasa to haka nan kowane malami in ka sa a ranka kowa sai ya yadda da kai to ka sha wahala ka shirya kanka daukan dala ba gammo bai zai yiwu ba kuma ko da gammon ma bai zai yiwu ba to ballanta na kuma a ce babu gammo saboda haka wanda Allah ya kaddara masa shiriya zai karbi wa'azin ka yi amfani da shi wanda Allah bai kaddara masa ba kuma shikenan kaga kai ma ka huta ka kwantar da hankali ka kaje ka dinga wa'azin ka dinga yi Allah shine mai sa mutane imani to sai ubangiji ta'ala ya rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ayan Allah ta'ala ce wa ma kana li nafsin وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Ubangiji ta lace wa ma kana li nafsin an tumina illa bi iznillah ba zai yi wani rai ya imani ba sai da izinin Allah zai yi wa sai in Allah nufe ka da imani sannan za ka yi wa ma kana li nafsin an tumina illa bi illa wa yaj'alu rijsa Allah yana sanya azaba ala alladhina la yaqilun ga wayanda ba sa hankalta ba sa kula da ayoyin ubangiji ta ala ballanta na su yi imani wato wannan aya ta in ka ganka mumini sai ka gode wa Allah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah daga cikin addu'o'in wato godiya da manzon sa yake ubangiji mun gode wa Allah da ya shiryar da mu ga musulunci ba don Allah ya shiryar da mu ba za mu musulunta ba da yanzu baka san a ina kake ba Allahumma laula anta ma daina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illa qaina Allah ba don kai ba da ba mu shiryu ba ba za mu iya sallah ba ba za mu iya zakka ba duk abin da ka gani kake a kansa na addini Allah ta'ala ne ya kaddara maka haka ni'ima ce daga wajen ubangiji ta'ala so da ka sai ka gode wa Allah da ya shiryar da kai zuwa ga musulunci sannan kuma wannan alama ne na cewa Allah yana son ka tun da ya dora ka akan shiriya من ذات ما يتوى إن الله يؤذي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يؤذي الإيمان إلا لمن يحب Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma baya bada imani sai ga wanda yake so so da duk wanda baya da imani bai zai shiga aljanna ba la yadkhulu jannata illa nafsun muslima ba mai shiga aljanna sai musulmi to sai in ka ganka musulmi Allah yana son ka ne yana son ka da rahmatsa ne manzala sama yana cewa wallahi la yasma'u bi adu min hadhihi al-umma يهودي ولا نصراني ثم يموت ولن يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار yace wallahi ba wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umman ko ba yahudi ko ba nasare ko yana da wani addinin a baya ko bai da shi sannan ya mutu bai yi imani da ni ba face ya zama dan wuta to sai Allah ya tsamo ka daga yan wuta yayi ka musulmi to sai ka gode wa Allah mene godiyan Allah ka rike addinin ka rike shi gamgan ka yi wa Allah abin da yake so tun da ya yi maka gata wannan kawai ita ce hanyar tsira wanda bai shiru ba kuma ka yi addu'a Allah ta'ala ya shiryar da shi saboda haka ubangiji ta'ala yake yana sanya azaba shine arrijis ga waɗanda ba sa hankalta su ne wanda ba sa lura da ayoyin Allah su musulunta saboda haka ka ji tsoron Allah ka yi tadabburi ga ayoyin ubangiji subhanahu wataala domin su amfane ka ka zama daga cikin muminai sai Allah ta'ala yake قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون
وبنجي تعالى قل انظروا كذوبا ماذا في السماوات والأرض me yake faruwa ne ko kuma menene a cikin sammai da ƙasai wani irin halittu ne ku tsaya ku nitsu ku duba za ku ga akwai ayoyi na ubangiji ta'ala a halittar sammai da kasai waɗanda za su ƙara muku imani wa ma tughnil ayatu amma ayoyin ba sa wadatarwa wa nuzur da gargadi an qaumin la yu'minun daga mutanen da ba za su yi imani ba wato idan Allah bai kaddara maka imani ba ba za ka kalli sama ya ƙara maka ganin girman Allah bare ka imani ba za ka kalli ƙasa ba ta ƙara maka ganin girman Allah ba za ka duba halittun Allah ka gane cewa Allah ya yi su ne domin ka bauta masa shi kaɗai ba sai mutum ya je ta hayaniyansa ya ta shirmensa ya zama na baya lura da ayoyin Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a kowane abu akwai alama da yake nuna Allah shi kadai amma sai mu'mine ne alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar sai masu tina Allah a tsaye masu tina Allah a zaune masu tina Allah a kwanci a duk inda suke suna tina girman ubangiji subhanahu wataala in sun duba halittar sammai da kasai da zuwan dare da yini dare ya zo yini ya zo sai su ce ya Allah baka halicci wannan don barnawa ka halicce su ne don mu gane girman ka da ikon ka da hikimar ka da cancanta abauta maka kai kadai Allah ka kiyamu daga azabar mota guda nawa ne daga bayin Allah suke nitsuwa ko in ka kwanta ko in kana tafiya ko kana zaune kake tina wannan ba su da yawa amma duk abin da Allah ya halitta don ya nuna maka kudurarsa ne da girmansa kuma ka gane shi kaɗai ya cancanta abota masa saboda haka duk ayoyin ubangiji duk halittar nan alamomi ne alamomi ne na ubangiji subhanahu wataala da suke ƙara imani da tsoron Allah saboda haka in kana da hankali za ka tsaya ka yi tunani su ƙara maka imani da tsoron Allah sai Allah ta'ala ya ce فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين
وبنجي تعالى قل فهل ينتظرون ويكافرين من سكي جراني براتو إيماني با ba komai suke jira ba illa misla ayyamin lazina kalau min qablihim sai dai misalin kwanakin waɗanda suka wato shuɗe da kafinsu sai suna jiran kenan abin da ya samu adawa ya same su ai ko iska ta halakar da su ko suna tuna abin da ya samu samuda ya same su a daka musu tsawa a saukar musu da tsawa ta halakar da su ko suna tuna ko suna jiran abin da ya samu mutanen annabi nuhu shine ruwan tufana ya zai halakar da su ko a kora su kogi a bude kogin su shiga kogi ya nitse da su kamar yadda ya faru da fir'auna da jama'arsa wai me suke jira ne tunda Allah ta'ala ba da kissoshin nan a wuri daban-daban su yi imani mana in dai ba suna jiran halaka ba ne suna jiran abun da ya samu abun da ya gabace su ya same su shine al'ayyam misla ayyam misalin abubuwan da suka faru a kwanakin da suka shuɗe na wayanda suka gabace su to kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaziru ku saurara in dai bala'i kuke jira ku jira inni ma'akum minan muntazirin ni ina tare da ku ni ma ina jiran wannan masifan za ta zo ta same ku saboda haka an yi wa'azi an yi wa'azi ba su yi ba ba su yi imani ba yanzu me suke jira shine masifa ubangiji subhanahu wataala kamar yadda muka karanta a baya yana cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al waɗanda kalmomin ubangijinka ta tabbata a kansu ba sa yin imani ko da a ce dukkan ayoyi na alƙabin na dukkan mu'jizozi za ta bayyana musu na annaba ba za su imani ba sai sun ga azaba kirikiri to idan sun ga azaba kirikirin kuma imani bai zai amfani ba kana jiran sai ruwan tsufa ne ya zo ka imani Allah bai zai karbi imani ka ba ko sai an iska koro iska wanda za ta halakar da kai Allah bai zai karbi imanin ka ba ko tsawa ko ku ko ma mene daga cikin masifun da ake halakar da al'umma in dai wannan kake jira to kenan ba za ka yi imani ba ne don ko ka yi imanin ba za ka karba ba karbi imanin fir'auna ba saboda haka abin da ya zama wajibi shine mutum ya yi imani tsakaninsa da Allah ba wai sai ya ga wahala ba sai Allah ta'ala ya ce قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين
ثم ننجي ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ubangiji ta lace sun manu najji rusulana sannan sai mu tseratar da manzanni mu mun zo halaka waɗanda suka kafurcewa manzanni wallazina amanu da waɗanda suka yi imani kazalika haka nan hakan tabbas ne alaina mun wajabta kanmu nunjin mu'mini muke tseratar da mu'mini so da haka duk inda aka zo aka saukar da bala'i don a halakar da wata al'umma to ana ware annabinta da al'umman da suka yi imani da shi wato su ne mu'minai ba za a hada su a halakar da su gaba ɗaya ba don ubangiji ta lati wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalin innakum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun sadaka ubangiji ta ala riga kaddara masifan ba za ta samu manzanni ba ko ba za ta samu rundunan ubangiji ta ala ba sune wato ainihin mabiya wa innan annabawa Allah ya yi ya rubuta shi su da su yi nasara su da su yi rinjaye to duk inda aka samu karo tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba to musulmi su ne wa'inda za su yi rinjaye sai dai idan musulman suka yi sakaci ba su damu da imaninsu ba ba su damu da addininsu ba ba su yi riko da addininsu ba duniya ita suka sa a gaba to a nan ubangiji subhanahu wataala zai ba wa kafurai galba a kansu amma matukan sun riko da addininsu to su ne da nasara kamar yadda Allah ta ce in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum idan kuka taimaki addinin Allah Allah ta'ala zai taimake ku sannan zai tabbatar da dugaduganku wato zai tabbatar da dugaduganku akan wato ainihin addinin musulunci saboda haka akan wurin yaƙi a wajen yaƙi za ku ci galba akan wato ainihin wa'annan mutane hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tatada'a al-aklatu ala qas'atiha qalu amin qillatin ya rasulullah bala bal antum kuthur ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المحابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت من ذات ما يتي نن غبا كافين دنيا تتاشي kafurai za su zo su muku taron dangi su dinga afka muku suna kashe ku kamar yanda masu cin abinci suke rufuwa akan tire din abinci ka nemo mutum goma manyunwata wanda yunwata addabe su sai ka zo ka sa musu tire na abinci ka gani yadda za su kifu a kansa suna ci to haka nan kafirai za su kifu a kan musulmi suna dukansu sai sabai suke ta mamaki domin a lokacinsu su ne masu galba a kan kafirai su suke da shauka su suke da ƙarfi sai suka ce ya rasulallah a lokacin kan musulmi ba su da yawa ne manzo su ya ce suna da yawa amma kamar yayi suke ba su da amfani yayin ma irin wanda ruwa yake ɗauka a lambatu in yana tafiya ya dinga jefar da yayi gefe da gefe ba abin amfani da zai ko dabbobi ba za su ci wannan yayin ba yace to haka musulmi za su zama ba su da karfi ba su da amfani sai sai manzo su yace abin da zai faru a lokacin saboda musulmi ba su rike addinin su ba Allah subhanahu wataala zai cire kwarjinin musulmi daga zukatan abokanin gaban su sune kafurai sai zama musulmi ba su da kwarjini a wajen kafurai kwata kwata saboda me saboda sun saki addinin su kafiran su suke burge su su ne wanda suke ganin su suka san duniya su suka ci gaba amma su sun rena abin da ubangiji ta'ala ya masu ya ba su na imani da tsoron Allah sun sake addinin ba su riko da shi ba to kafuri ba zai ji tsoron su ba amma duk lokacin da ya zama ka rike addinin ka to kafuri zai ji tsoron ka dole akwai kwarjini na addinin musulunci wanda zai dinga gani a fiskan ka ba zai rena ka ba to Allah ta'ala zai cire wannan kwarjini sannan kuma zai jefawa musulmi rauni a zukatansu sai sabai suka ce me rauni sai ce hubbu duniya wa karahiyatul maut kamar me sababin rauni sai ka ji kana tsoron kafuri sai ka ji yafi karfin ka sai dai ka lallabe shi ana kaffa kaffa da shi saboda raunin da ke zuciyanka me sababin raunin yace son duniya da kin mutuwa duk daga lokacin da son duniya ya rinjayi son addini a zuciyanka ko son lahira a zuciyanka daga nan kafuri ya karya dogonka shikenan ka zama baka da wani kwaljini a abin nan a zuciyan kafurai sannan kuma zaka dinga jin tsoron su sannan haka nan da kin mutuwa kana kin mutuwa saboda kana ganin rayuwar duniya kawai ita ce rayuwa in ka mutu babu wata rayuwa amma da zaka ji tsoron Allah ka rike addininka mutuwan nan ka cire tsoron ta a ranka don in ka mutu ma kana tamanin rahmar Allah subhanahu wataala shikenan da kafuri ba za ka ji tsoron sa ba Allah ta'ala yana cewa in takunu talamuna فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون كجيكو يا كيسو ولا تهنوا في ابتغاء القوم كركو يروني وجن نيمان أبو كان ينقابنكو idan kuna jin raɗaɗi in an sare ku ko aka buge ku to su ma suna ji kamar yadda kuke ji to amma bambanci shine ko akwai abin da kuke tammani na rahmar Allah ta'ala su kuwa ba sa tammani wannan don duniya suke yi kuma daga lokacin da aka cire wa mutane a wannan musulmi wannan a zuciyarsu to kafirai za su rena su wannan shine halin da muke ciki a yanzu saboda muna da kishin addini mu wallahi tallahi da Allah ya ɗaukaka mu akan kafirai ai sai na Umar yayi magana yace nanu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa mahma ibtaghaina al-izza bighairihi adallana Allah mu mutane ne da Allah ya ɗaukaka mu da musulunci in mun ce zamu nemi wata ɗaukaka ta wata hanya daban ba ta ba ta musulunci ba Allah zai kaskantar da mu to yanzu ba ta musulunci ne musulmai suke neman ɗaukaka ba a'a ta hanyar su yi abokantaka da kafurai suna ganin kafuran nan su yanzu sun ci gaba suna da ƙarfi shikenan bari mu yi abokantaka da su mu samu makamai su sayar mana sannan in wani ya taba musu tallafa mana ba wai sun rike Allah ne subhanahu wata'ala ba ba addinin su suka rike suka yi tawakkali ga Allah ba inda wannan ne Allah ta'ala sai ya taimake ku sai ya taimake su in tansurullah yansurkum wa yusabbi aqdamakum in kuka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da dugadugan ku amma daga lokacin da kuka sake Allah kuka kama wani abu daban duniya ita kuke so mutuwa kuna gudunta to daga nan kafurai za su ci logon ku za su za su ainihin ga arhanku za su rena ku kuma za su wato ainihin walakanta ku kuma su dinga kakkashe ku wannan shine abin da yake faruwa a duniya Allah ya kiyaye mu da kiyayewansa kuma ba za mu samu sauki wannan abu sai mun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mun cire tsoro a cikin zukatanmu sai Allah ta'ala ya ce قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين وبنجي تعالى يتي قل كغيا مسو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا قومتاني in kuntum fi shakkin idan kuna cikin shakka min dini daga addini na da na zo da shi shine addinin musulunci to fala abudu allazi ta'buduna min dunillah ba fa zan bautawa ba zan bautawa abinda kuke bautawa wanda ba Allah ba wato duk shakkan da kuke da yakan addinin da kuke na musulunci ba zan bar fa addini na na zo na bina ku ba wannan ita ce ka'ida amma mutum zai dinga maka barazana kafirin duniya su yi ta muku barazana har ya zama addinin ku bai da kima a wurin ku za a taɓa addinin ku ba ku damu ba kar a taɓa su to wannan kun bar hanya ta annabawa Allah ta'ala ya ce manzo Allah ya gaya wa kafurai in ma kun yi shakkan addini na ba ku yi imani da shi ba to fa ni na sanar da ku har abada ba zan bauta abin da kuke bauta ba ba zan bauta abin da kuke bauta ba walakin abudullah sai dai ina bauta wa Allah ne allazi yatawaffakum wanda zai dauki rinku kaga akwai wa'azi anan ni Allah nake bauta kuma Allah shi zai kashe ku ya dauke ranku ku jira akwai lokacin da ba ku bane Allah ta'ala zai dauke ku daga doron duniyan nan wa umirtu an akuna minal mu'minin kuma an umurce ni in kasance mu daga cikin mu'minai ma'ana an umurce ni na yi imani anan ubangiji ta'ala yana gaya wa manzala ta sama ya yi wa kafirai tawaye kawai nuna musu fa babu maganan wai sassauci a cikin ibada duk abin da zai taba addinin ka ai ba sassauci a cikin sa wato wannan kaman qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun ka gaya kafirai fa bazan taba bauta abin da kuke bauta ba fa so da haka ku cire tamanin wannan ko da za ku yi yaya da mu ba za mu bar addinin mu ba wannan shine abin da ya zama wajibi ya zauna a cikin zukatan mu'minai kuma Allah ta'ala shi zai ɗauki rinku kuma ya tashe ku kuma ku koma zuwa gare shi kamar yadda dama shi ya halicce ku ya raya ku zai ɗauki ranku ya sake raya ku kuma ku koma zuwa gare shi sannan muku hisabi to tunda Allah shine mai halittar mutuwa da rayuwa shine mai hisabi a gabansa za a tashi ranar alkiyama ya za ka bar addinin Allah ka bar bautan Allah kana bauta wani abu daban ai idan kai haka kai asarar duniya da lahira sai Allah ta'ala ya ce وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqim wajhaka lid-dini hanifa wa aqim wajhaka ka tsaida fiskanka lid-dini ga addini hanifan kana mai karkata ga barin shirka wato hanifan ma'ilan ali shirki ila islam kana mai karkata ga barin shirka zuwa ga musulunci wala takunanna minal mushrikin kar ka kasance daga cikin mushrikai wato in za ka yi addini ka yi shi kawai kai tsaye kada kana dama kana hagu wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi wani a gefe gefe yake in yaji da dan dadi dadi yana na musulmin sa in yaji babu dadi da wahala kuma sai koma wancan bangare to ka tsaida wato ainihin fiskanka ka seta ta akan addinin musulunci wanda yake miƙeƙe kar ka zama daga cikin mushrikai ma'ana ka zama mai istiqama innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون سو داك كي إيماني دا الله sannan kai istiqama shine ka dogara wato da abin nan ka tabbata akan bautan Allah subhanahu wataala ka lizinci wa Allah subhanahu wataala da'a babu maganan kaucewa shine ake cewa istiqama shi addinin musulunci ba yayi bane a ce yau kana yi gobe ba ka yi thumma amanu ثم كفروا wannan munafiki ne yake yin wannan muzabzabina baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ula wani lokacin kana tare da musulmi wani lokacin kana tare da kafirai kai ba can ba kai ba nan ba a ka tsaya titi wuri guda daya addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin ka miƙe akan addinin musulunci ba ruwanka da shirka kar kai shirka ko da kwaya daya duk wanda yake da wannan shine yana da istiqama sufyan bin abdullah as-saqafi yazo ya samu manzo Allah sama ya rasulullah qulni fil islam qawlan la as'alu anhu ba'dahu ghayra yace ka gaya mini wata magana ya rasulullah wanda ta tattaro mini addini na daga nan ba zan sake tambayan kowa ba kawai wannan in ka gaya mini abin da zai kunshi addinin gaba daya zan rungume shi ba sai na nemi wani min karin bayani ba sai ce masa qul amantu billahi thumma istaqim ka ce na yi imani da Allah sannan ka daidaita mana ka yi imani kuma ka jizimci wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a to idan kai haka shine ka tabbata mumini amma in yau za ka yi gobe ba za ka yi ba jibi ka dan taba gata ba ka yi ba to fa kai baka tabbata mumini ba baka zama mai istiqama ba baka daidaita fiskanka ko kanka zuwa ga addinin musulunci ba shine ma'anan wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa ka daidaita kanka zuwa ga addinin Allah wanda yake miƙe wanda baya karkata zuwa ga shirka kuma karka yadda ka zama daga cikin mushrikai karka yadda da shirka abun da zai bata maka imaninka sai Allah ta'ala yake ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ubangiji ta'ala ya ce wala tad'u min dunillah kar ka bauta wani abu ba Allah ba ma la yanfauka abin da ba zai amfane ka ba ko ka bauta masa don ka bauta gunki me zai maka ko ka bauta kabari me zai iya maka ba zai baka lafiya ba ba zai baka arziki ba ba zai baka aljanna ba sannan wala ya ka kuma ba zai cutar da kai ba in ka ki bautansa ba zai tsora maka wani ciwo ba ba zai talauta ka ba ba zai tsora maka wata masifa ba sannan ba zai iya saka a wuta ba to don me yasa zaka zaka bauta masa fa in fa'alta in ka aikata haka fa innaka idan min zalimin to ka kasance daga cikin azzalumai ka kasance daga cikin azzalumai wato daga cikin kafurai waɗanda ba su yi imani da Allah ba wanda suka zalunci kansu a zahiri wannan ana magana ne da manzo sama amma ana magana da al'ummar sa ne don manzo sama bai zai shirka ba to da ka karka bauta wani abu ba Allah ba in kai haka ka zama azzalumi kuma wannan abun bai zai baka aljanna ba bai zai hana ka shiga wuta ba to da ka bauta Allah subhanahu wataala shi kadai wato da Allah ya koro bayanai annaba ya faɗe su ya faɗe su sai ce walau ashraku la habida anhu ma kanu ya'malu da za su yi shirka duk aikin su da lalace sannan dangane da manzo ya ce la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin da za ka yi shirka ya rasulullah da duk aikin ka ya lalace abun da kai na musulunci gaba daya kuma da za ka yi asara ranar alkiyama to haka nan kai ma tunda annaba ma aka ga musu aka ballantana kai da za ka yi wa Allah shirka ko shekara ɗari kai kana bauta Allah duk ya rushe in ka mutu zaka dawoma a wutar jahannama kar ka bauta wani abu ba Allah ba in ka yaka ka zama azzalumi kuma zaka dawoma a cikin wutar jahannama to zaka dole ne mutane su guji shirka dole ne a yaƙi shirka da bid'a shine abin da wasu ba sa so abin da ya badda wasu gashi suna sallah suna faɗan la ilaha illallah kullun za su faɗa sau ɗari amma kuma suna dumu-dumu cikin shirka da bidiyoyi saboda me saboda ba a yaƙan shirka ba za ka ji wa'azi suna wa'azi akan shirka ba wanda kuma shi lalata imani yake da aiki gaba daya in ka ji mutum yana magana akan hadarin shirka to ahlu sunna ne in ka ji yana magana akan hadarin bid'a ahlu sunna ne in ka ji yana magana a zo ai riko da tauhidi a zo ai riko da sunnar manzala ta sama to ahlu sunna ne amma dan bid'a bai isa maka wannan ba saboda dumudumu cikin wannan abubuwan suke ba za su iya ba da za ka gaice shi wa'azi masallacinka ka ce topic din shine bidiyo'i da illolinsu bai zai iya ba yazo sai dai kawo maka wani abu daban wallahi sai ya bar topic din bai zai iya ba ko shirka da illolinsa sai ya bar wannan topic din sai zai kama maka wani abu daban amma ba zai iya maka wa'azi akan wannan ba to kaga ahlus sunna sune kawai wanda suke kiran mutane zuwa ga tauhidi da sunna sune suke tsorata mutane shirka cewa tana lalata ayyuka Allah bai zai gafarta maka ba in ka mutu kuma in ka mutu zaka shiga wutar abadan abada sune suke tsorita ka daga bid'a kar ka yi ta in kana yin bid'a Allah bai zai karba ba sannan kana kan bata sannan wannan batan kuma za ta kai ka wutar jahannama kamar yadda manzo Allah ta sama ya faɗa ahli sunna su suke maka wannan kuma idan baka kauda kanka daga shirka da bid'a ba addinin ka ba zai taba yin kyau ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu bauta wa Allah ta'ala shi kadai kuma mu nisanci shirka da bidiyoyi sai Allah ta'ala ce wa in yansaska Allah وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ubangiji ta lace wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya jarrabe ka da wani cuta wato cutuwa sawa'un cuta ne na zahiri wata annoba ko ni rashin lafiya ko asara ne ko ta masifa ta same ka ko rashin kwanciyar hankali ko wasu abubuwa suka kiɗima rayuwarka to fada ka shi falahu illahu ba me yayi maka wannan sai Allah to me ya kamata ka yi ka koma zuwa ga Allah ta'ala sai ka duba ka ga me ya faru ka shiga wannan ɗemuwan ƙila zunubanka ne suka yi yawa wataƙila kana sabon Allah ne Allah ya jarrabe ka da wannan sai ka daina ka dawo zuwa ga Allah ta'ala ka roƙi Allah ya yi maka wa in yuridka bi khairin idan kuma ya nufe ka da alkhairi wadata lafiya zaman lafiya kwanciyar hankali to fala radda li fablihi ba wanda isa mai da falalan Allah in Allah ya kaddara maka arziki akwai wanda isa talauta ka ba in ya baka lafiya akwai wanda ya sai cutar da kai ya tsora maka cuta babu in ya baka kwanci hankali akwai wanda ya sai ruɗa rayuwarka babu kaga Allah ta'ala shi yake yin wannan to tunda shi yake ka nema a wurin zamana Allah ta'ala shine mai bada wannan sai ka nema a wajen sa ya baka yusibu bihi man yasha'u min ibadi yana bawa wannan falalan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wani sai ka gashi dumu dumu cikin alheri Allah ne bashi Allah ne ya kaddara masa kar ka masa hasada kai ma ka nema wajen Allah subhanahu wataala sai ka ka samu alkhairi din amma idan ka zo kana hasada kana ganin shi don me yasa dai zama yana cikin alheri ko yana cikin ni'ima kai baka zama cikin ni'iman ba to shikenan Allah ya yanka maka kazar wahala sai ka fige ta ko kana so ko baka so wannan abun shi zai hana ka kwanciyar hankali shine hasada kawai ka nema wajen Allah subhanahu wataala domin ba abun da zai kwantar maka da hankali sai Allah ya dauke wannan niman kuma bai zai dauke ta don kai ba don ba tsoron kai ke ji ba amma in kana so kai ma ka roƙa wurin Allah Allah ne bashi kuma Allah taskokinsa suna da yawa kuma Allah yana bawa kowa kuma ba wayonka ba ba dabaran ka bane yasa ka samu Allah ne ga dama ya baka to ni ma zai bani ba shikenan ba to me yasa zaka zo kana kokarin sai na wancan din ya kauce dole sai wancan ya talauce sannan hankalin ka ya kwanta ko sai ya shiga masifa hankalin ka ya kwanta kai ba mutumin kirki bane zuciyanka ba ta da kyau wa huwal ghafurur rahim Allah ta'ala shine mai gafara mai jin kai Allah yana gafarta bayin sa in sun tuba sun koma zuwa gare shi ka tuba watakila matsalan da kake cikin laifuffukan ka ne zunubai ne ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala Allah sai ya yi maka wannan wannan bala'in da kake ciki kuma rahimun Allah mai tausayi ne kila ya jarrabe ka don ya daga darajanka ko kuma don ka dawo izuwa ga Allah ta'ala to in ka koma izuwa ga Allah Allah sai ya tausaya maka sai ya baka abin da kake bukata kenan bala'i ba mai tsora maka shi sai Allah kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya kaddara mana Allah shine majibincin mu mu'minai su yi tawakkali ga Allah galibi rashin tawakkali ne rashin tsoron Allah ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita daga dukkan kuncin da yake da shi kuma mai tawakkal Allah fa wazu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa to shikenan ka dogara ga Allah Allah zai maka maganin matsalolinka ka ji tsoron Allah kai wa Allah abin da yake so zai baka mafita a cikin dukkan kuncin da ka shiga sai ka ga a sai akwai wata koba kai baka gane ta bane in ka ji tsoron Allah sai Allah ya nuna maka shikenan sai ka fita to haka nan idan Allah ya yi nufin ka da falala da rahamarsa ba wanda ya isa ya hana karka ce ai wane ne ko wane ne a'a Allah ta'ala ne ya kaddara shikenan a wurin Allah kake nema kuma Allah shine mai maka daga cikin addu'o'in manzo Allah ta sama Allahumma la mani lima a'taita wala mudiya lima manata wala yanfa'u zal jaddi minka jadd ya Allah la mani lima a'taita ba mai hana abin da ka ba duk abin da kaga ba a samu ba to Allah bai kaddara shi bane sannan babu mai bada abin da ka hana kuma duk abin da kuma ka hana ba wanda ya isa ba da shi duk abin da aka samu Allah bai hana bane kuma ma abocin dukiya dukiyarsa ba za ta amfane shi ba sai in Allah ya ga dama saboda dukiya daga wajen Allah ne shine ma'anar wala yanfa'u zal jaddi min kal jadd to shikenan idan abun a wurin Allah ta'ala ne shikenan wa kullu ma asabaka lam yakun li yaqdiyaka wa kullu ma akhadaka fa la yakun li yusibaka duk abun da Allah ya kaddara da ka samu da ka same shi in baka samu ba Allah bai kaddara bane duk abun da Allah ya kaddara na masifa zai same ka zai same ka in kaga bai same ka ba dama Allah bai kaddara shi bane shikenan rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhu an riga an dauke alƙaluman takaddun har sun bushe shi yasa manzo sa yake ga wa Abdullah bin Abbas yace fa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت السهم ka sani da dukkan al'umma za su haɗu a kan su amfane ka da wani abu ba za su yi amfanan ka ba sai da abun da Allah ya kaddara da ka samu sai da abun da Allah ya rubuta riga rubuta a lauyin mafuz za ka same shi shikenan kenan idan ka samu wani alheri wa za ka fara godewa Allah ko da wani ne ya baka ai shi din sababi ne in ka gode wa Allah kuma sai ka gode masa shi ma saboda man la yashkurun nasa la yashkurullah wanda baya gode wa mutane baya gode wa Allah idan bala'i ya same ka kuma wa za ka fara roƙo ya yayi maka shine Allah domin ba wanda ya dora maka sai shi kuma shine zai iya yayi maka amma in ka je kana koka wani a Allah ya kawo maka dauke waye to kana kai karan Allah ne mai jin kai mai tausayi zuwa ga wanda bai da tausayi shine dan adam wani ma dariya zai maka kawai ka shiga masifa kai baka sani ba dama yana maka hasada don hasadan ba wai tallata ta ake yi ba in mutum yana maka hasada bare zai ce wani fa ina maka hasada ko zai zai faɗa to kaga baka san waye maka hasada ba sai ka shiga wani masifa wata asara sai ka je kana gaya mutum wallahi ni na shiga wani bala'i da abun nan a zahiri sai ce kai amma ban ji daɗin wannan abu ba amma na abu to Allah ka maka ɗauki alhalin murna yake a zuciyarsa in ka juya baya dariya zai kai baka sani ba to amma da wurin Allah ka kai kukan ka fa shikenan wurin Allah ka kai kukan ka Allah shi ya dora maka kuma shi zai yaye maka kaga baka da matsala Allah mai jin kai ne Allah yana jin kan bayin sa yana tausayin bayin sa fiye da yanda suke tausayin kansu shi yasa duk abin da kake nema ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala la takhza anna li makhluqin ala damai fa inna zaka madarrun minka bid-dini واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون karka je kana kaskantar da kanka wajen mutane wannan cutarwa ne a addini ka roƙi Allah ta'ala arziki yana tsakanin kafin da nunin in yace kun sai abun ya kasance kun kasance sai ya kasance to amma da yawa fa mutane ba su gane wannan ba su sun dauka cewa wai mutane su ne za su yi mutu kuma duk wanda Allah ya jarrabe shi da juye bukatunsa wajen al'umma ko yana ga mutane ne za su yayi masa bala'i sai kaga jarrabawan ba ta karewa kullun cikin masifa yake amma wallahi wanda ya dogara ga Allah sai kaga mutunci bai zube ba bai fadi a gaban jama'a ba da izzansa da komai Allah yake zuwa ya juye wa bukatunsa a cikin dare ko a shi kadai yana sujjada ko makamancin wannan Allah ta'ala ya sani ya dogara da shi ne bai dogara da kowa ba sai kaga Allah ya masa abun da baya tsammani haka ubangiji ta'ala yake an ka dogara da mutane sai kyale ka da mutane to shine Allah ta'ala yace in ya jarrabe ka fa ba mu yayi maka sai shi ka koma zuwa ga Allah ta'ala kuma in abubuwan suka tarke suka cakude to sai kaga Allah ya kawo maka dauki wa kullul hadisati wa in tanahat fa mawsulun biha farajun qarim duk wani masifa ko da kai matuka to akwai yayewa a nan kusa kusa kai ne baka sani ba Allah ta'ala zai yayi maka shi idza shtabunna idza shtaddat bikal balwa fa fakkir fi alam nashrah fa usrun bayna yusraini idza fakkartahu tafra in bala iya maka yawa katina alam nashara fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra wahala tana tare da sauki wahala tana tare da wani sauki sauki biyu ne suke kokowa da wahala ɗaya kuma ba za su rinjaye shi ba lan ya gali ba usrun yusraini wahala ɗaya ba za ta rinjaye sauki biyu ba haka manzo da sama yace to idan ka koma ga Allah sai Allah ya maka maganin dukkan damuwoyinka sai ubangiji ta ce kul ya ayyuhan nasu
قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم biwakil ubangiji ta'ala yace kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas ya ku mutane duniya qad ja'akumul haqqu min rabbikum gaskiya ta zo muku daga wajen ubangijinku shine alqur'ani wanda duk abin da kuke bukata na addini da na rayuwa akwai a ciki ku riƙe alƙur'ani in kun riƙe shi za ku samu shiriya kuma za ku samu wayewa a ciki kitabullahi afdalu kulli ilmin bihi ajala wa ujula kullu zulmin wala abgi bihi badalan batatan walakin astazidu bihi ulumi to da haka alƙur'ani shine zai shirye da kai daga dukkan duhu na jahilci da bata ya tsora ka akan wato ainihin shiriya to ku riƙe alƙur'ani inna hadha alkitaba yahdi lillati hiya aqwam sai Allah ta'ala yace qad ja'akumul haqqu min rabbikum gaskiya ta zo muku daga wajen ubangijin ku shine alqur'ani saboda duk abin da ke ciki gaskiya ne famanihi tada wanda ya shiryu ya rike alqur'ani ya aiki da shi fa inna ma yahtadi li nafsi yana shiruwa ne don amfanin kansa ba Allah zaka amfana ba zaka amfani kanka ne kuma alherin a kanka zai zai abin da alherin kai zaka same shi kai zaka amfana wa man balla wanda ya bata yace ba ruwansa da alqur'ani ya jefa da alqur'ani bayan bayansa fa inna ma yadillu alaiha yana bata ne a kan kansa wato yana jawa kansa bala'i so da haka zai je shiga wutar jahannama wa ma ana alaikum bi wakil ni ba aiko ni in zama wakili in tursasa muku imani ba imani tallensa nake yi wanda ya ga dama ya dauka wanda ya ga dama kar ya dauka faman kana faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur manzo kuma yana yana da'awa ne zuwa ga addinin musulunci zuwa ga shari'a to qur'ani in kai riko da shi zai kai ka aljanna abdullahi bin mas'ud yana cewa alqur'anu shafi'un mushaffa man ja'alahu amamahu qadahu ila janna wa man ja'alahu wara'a zahrihi saqahu ila an qur'ani ana bashi ceto ga wanda ya rike shi aiki da shi duk wanda ya sa shi a gaban sa zai ja shi ya kai shi aljanna wanda kuma ya jefar da shi bayan sa to qur'ani zai dinga tura shi yana angiza shi zuwa ga wutar jahannama to ya ko mutane gaskiya ta zo muku daga wajen ubangijinku dukkan wanda ya shirya to wannan ya amfani kansa ne wanda ya bata kuma ya cutar da kansa bala'in a kansa dai koma Allah ta'ala ya ce manzon Allah ta suma ya gaya wa al'umman Allah bai dora musu bai dora masa cewa dole sai kowa imani ba kawai tallin aka dora masa tallin imani in ka yi imani shikenan in baka yi ba manzo suwa ya isar da sakon wa ma ala rasuli illa al balagul mubin ba abun da yake kan manzo sai isarwa wanda take mabayyaniya sai Allah ta'ala ce wattabi ma yuha ilayka واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ubangiji ta'ala ce wattabi ma yuha ilayka ka bi abun da ake yi maka wahayi na alqur'ani wasbir ka yi hakuri akan da'awar da kake da isar da manzonci da cutar da kai da mutanenka suke yi hatta ya kuma Allah har Allah ya hukunci a tsakaninku idan an je lahira Allah zai hukunci tun a nan duniya ma an yi yakin badar amma za su ya ga bayan kafirai manya manya wanda suka cutar da shi sannan an je lahira kuma za a yi hukunci wa huwa khairul hakimin ubangiji ta'ala shine fiyayyen mai hukunci wato wannan husuma ne wanda ba za ta kare ba har duniya ta tashi su kafirai suna ga akan gaskiya suke musulmi suna ga akan gaskiya suke to sai an je lahira sai Allah yi wa musulmin gata kafiran kuma a sa su a wutar jahannama haza ne khasumani ikhtasamu fi rabbihim fallazina kafaru qutiya lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim saboda haka masu husuma suna yi amma sani mu'mini za su tafi aljanna kafirai kuma za a yanka musu riga na wutar jahannama a sa su a wutar jahannama a dinga dukan su da guduma ana zuba musu ruwan zafi yana yayyanke hanjin cikin su saboda haka ko kai imani ka samu rahama ranar kiyama ko ka buturce ka je ka shiga azabar Allah ranar alkiyama ubangiji ta ya kara mana imani da tsoron Allah Allah nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta Allah nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka sadar ɗazu insha Allah ga mu rufe wannan tafsiri insha Allah wanda suka nemi addu'o'i ubangiji ta biya musu bukatun suna alkhairi marasa lafiya da sauran masu bukatu da kuma waɗanda ainihin suka riga mu gidan gaskiya akwai bawan Allah da ya rasu ɗazu wanda aka masalla masallacin tsohuwar kasuwa Allah ya ji kansa ya gafarta masa wani dottijo sannan kuma sai shi wan alhaji Husaini Bunsa muna fata Allah ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya masa rahama da sauran dukkan yan uwa musulmi waɗanda suka rasu na'am akwai wanda aka yi wa tiyata Allah ya bashi lafiya Allah ya sa an yi asa Allah ya bashi lafiya اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان مسلما فزد في لسانه وان كان مسلما فتزال عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفناه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عما سواك اللهم اكثر اموالنا واولادنا وبارك لنا فيما اعطيتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين